بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن هدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي باك يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da saduwa a wannan yammaci na laraba daren alhamis yau sha biyar ne ga watan uku watan rabiul awwal bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam daga birnin makka zuwa madina shekara 1446 wanda kuma ya yi daidai da sha takwas ga watan tara hijiran meladiya 2024 ci gaba da karatunmu na tafsirin alkur'ani mai girma idan ba manta ba muna cikin suratul baqara sura ta biyu wancan sati mun tsaya ne a ƙarshen aya ta 22 haka ne ko yau za mu tashi mu maimaita ayoyi guda biyu aya ta 21 da kuma aya ta 22 daga wannan masallaci namu mai albarka masallacin ihya'u sunna da ke wannan unguwa ta fantami a nan cikin garin gombe fadar jihar gombe muna addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya kara wannan gari namu albarka da sauran dukkanin garurukanmu na musulmai gaba ɗaya kafin haka akwai wanda ya rubuto tambaya guda ɗaya yake cewa bayan ya yi sallama ya ce wai shin da gaske ne ko kuma ina tambaya wai mutum idan ya yi fitsari dole ya miƙe ya kuma sake tsugunawa kamar yadda ya rubuta shin hakan hadisi ne wassalam abin da yake nufi cewa idan mutum ya yi fitsari akan ci wai ya mike ko sane sake komawa da tsuguna saboda kila ko wanda bai fita ba a lokacin zai fita akwai waɗanda ma suka ce ya yi kamar taku uku ina fata an gane duk waɗannan wasan yara ne kawai to idan ka miƙe wajen miƙewa ai zai bata maka wando kuma tunda baka yi sarki ba ina fata an gane ana faɗan waɗannan ababe kawai a wuce gona da iri ne akwai waɗanda sukan ce ka miƙe wasu su ce ka yi tako ɗaya miƙewa ma akwai wutiri akwai wanda zai ce ka yi sau uku ina fata an gane sannan akwai ƙarin ma da suke kawowa cewar idan za ka yi fitsari a tsakaninka da butan a samu kamar tako uku idan ka ajiye butan ka yi tafiya ɗaya biyu uku sannan sai ka tsuguna kada ya zama butan tana kusa da kai ko saboda akwai ɗan shedan yana tsaye a wajen idan butan na kusa da kai ko zai tarfi tsari ya zuba a cikin butan shi kuma aikinsa kenan an gane ko wasu ɗan shedan ko mai sunan shi ma uku uban da ibilisu ne to sannan kuma sai a ce maka amma in ya zanto tsakaninka da butan akwai tazara wai hannun shi ba zai kai ba na ce me zai hana iba shi ma ɗanyi taku uku ya koma ina fata an gane inda da gaske ne ai Allah ba azzalumi bane ba da zai sa waɗannan dokokin ina fata an gane Allah ma ba zai bar dan shedan ma ya zo maka wannan jafa'in ba dan Allah yana da rahama ko ba haka ba saboda haka kawai maganganu ne waɗanda ba su da asali a shari'a ana dai faɗa ne kawai dan da mun ɗauki wannan abun da gaske wallahi an gaya mana kuma mun taso mun rike muna aiki da shi amma daga baya karatu yasa ka gane waɗanda suke faɗan da kyakkyawan niyya Allah ba su lada kishin addini yasa suke yi kuskure da suke kuma Allah ta'ala ya gafarta musu akwai ababe da dama da aka ɗora mutane aka yi asali da kyakkyawan niyya aka yi ina fa kama a ce maka ƙwallon kafa kan annabi ya haya ne ko kuma kan imam husaini a wurin yan shi'a duk ba gaskiya bane ba ko cikin jami'an musulunci ka je ta madina akwai filin bal ina fata an gane cikin jami'an musulunci na madina akwai da ɗalibai suke tireni to kan annabi haya ne a madina ina fata an gane kawai ana faɗa ne maganganu ire-iren waɗannan allah ba su ladan faɗa kuskure kuma allah ta'ala ya gafarta musu ko allah ba su ladan kyakkyawan niyyar su kai allah ya sa mu dace abin da ke akwai dangane da idan mutum zai fi tsari abin da annabi ya faɗa cikin hadisi ingantacce alaihi salatu wassalam mun karanta cikin sunan abi dawud ca idan ɗayan ku zai fitsari falyar talli baulihi maudi'an ya zaɓa fitsarin shi wuri bi ma'ana kar kai fitsari a wurin da yake yana fitsarin yana watsuwa ina fata an gane sannan a istanzihu minal bauli ka tabbatar kafin kai tsarki fitsarin ya gama fita kada zanto kayi abin da sauri kan ya gama fita kayi tsarki kila ka tashi ya daga a wandonka wani yakan jawo sababi na azaban kabari ire dan waɗannan hadisan sun zo amma ba wai taku uku da tashi a tsaya a tsuguna kamar wanda yake exercise Allah ya samu dace kamar da na faɗa za mu tashi a farkon aya ta 21 za mu maimaita ta da kuma aya ta 22 mai Allah ya ce
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون
Ubangiji subhanahu wata'ala ya ce ayyuhan nasu ya ku mutane wa ubudu rabbakum ku bauta wa ubangijinku allazi khalaqakum wanda ya halicce ku wanda ya samar da ku daga babu zuwa akwai walladina min qablikum kuma ubangijin nan da ya halicci waɗanda suka gabace ku daga cikin al'ummomi daban-daban a lokuta daban-daban a zamuna daban-daban a kuma ƙasashe daban-daban la'allakum tattaqun tsammanin ku za ku samu takawa sakamakon wannan bauta ko kuma la'allakum tattaqun tabbas za ku samu takawa in kun yi wannan bauta a wannan aya da ubangiji subhanahu wataala ya kira mutanen duniya gaba ɗaya ayyuhan nas wannan namiji ya shiga ciki mace ta shiga ciki da tsoho da yaro da saurayi da kowa da kowa da bature da balarabe da baki da ɗan asiya ba wanda ya ayyuhan nasu ya ku mutane kowa wannan kiran ta shafe shi da wannan ne malamai suke cewa bautan Allah wajibi ne akan duk wanda risala ta je mishi ba shi da uzuri ina fata an gane duk wanda sako ya riske shi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an yanke masa hanzari wannan sakon kuma ta kowace hanya sako ne ta hanyar ya gamu da wani ido da ido ko kuma sako ne ya ji shi ta rediyo ko ta tv ina fata an gane duk ta inda sakon ya riski mutum to an yanke masa hanzari an fahimci wannan abin da kyau shi yasa za ka yi mamakin a yau wasu daga cikin yan boko mu waɗanda suke da karancin fahimtar addini ka ji suna ƙoƙarin cewa ai ba musulmai kaɗai ba ne za su shiga aljanna sai a ce da kai eh haka ne ina fata an gane amma me kake nufi sai ya kawo maka innal ladhina amanu wal ladhina hadu wan nasara was sabiina man amana ina fata an gane Allah ya ce lalle waɗanda suka yi imani da waɗanda suka yi addinin yahudanci da nasaranci da sabi'awa man amana billahi wal yawmil akhir duk wanda ya imani da Allah da ranar karshe wa amila salihan ya aiki nagari fala khawfun alaihim wala hum ya ayace man amana billahi ina fata an gane an ce man amana billah wanda ya imani da Allah to kaga wanda yake bautan wani Allah kaga bai imani da Allah ba kenan ke sa wannan gabar kanta ma akwai tubka da warwara a cikin maganarsu kuma ayin tana ba da labari ne yahudawa wanda suka gabace mu mabiya annabi musa da nasara mabiya annabi isa amma turan da manzan Allah ya bayyana duk wata shari'a ka an soke ta ina fata an gane ke sa annabi ya ga wani daga cikin sahabbai ya ce inda annabi musa yana raye wajibinsa ne ya bi ni ina fata an gane ba shi da abun bi sai ni to annabi isa alaihissalam na daga cikin hikiman addinin musulunci kaga aqidan ahlus sunna annabi isa zai dawo ina fata an gane annabi isa zai dawo duniya a ƙarshen zamani alaihissalam amma dan ya tabbatar ma shi ba annabi bane ba ko limanci ba zai yi ba in ya zo masallaci ba zai ba da sallah ba sai dai ya sa wani ya ba da sallah sai sa idan suka gamu da mahadi ina fata an gane za a yi sallah mahadi sai ya gabatar da annabi isa to ga annabin allah ashe ya kamata ya limanci sai ce a wa imamu kun fi ku ai ku al'umma annabi muhammadu limamin kuna cikin ku shi yasa a imamu zahabi allah mishi rahama da ya zo yana tarihin sahabbai sai ka annabi isa a ciki ina fata an gane ya kawo annabi isa cikin sahabbai ko san dalilin shi ya ce annabi isa yana da daraja guda biyu yana da daraja na shi annabi ne manzo kuma yana da daraja ya sake dawowa bayan manzan Allah ya zo shi annabi ne kuma shi sahabi ne alaihi salatu wassalam ya ku mutane ku bauta wa Allah wanda ya halicce ku to mecece ibada mecece bauta bauta ta kasu kashi biyu akwai lafazin ita ibadan karan kanta akwai kuma abin da za a yi bautan da shi in an ce al'ibada shine at-tadhallulu wal khudu'u lillahi subhanahu wa ta'ala hubban wa ta'zima at-tadhallulu shine kankan da kai kun sa akwai kankan da kai akwai kaskantar da kai kankan da kai musahabi ne abu ne da musulunci ke so kaskantar da kai kuma haramun ne ina fata an gane kankan da kai shine rashin girman kai da rusunawa da rashin jiji da kai to ka kankan da kanka wal khudu'u da kuma rusunawa lillahi subhanahu wa ta'ala ga Allah shi kadai subhanahu wa ta'ala hubban saboda kaunar da ake wa Allah din wa ta'azima da kuma girmama shi da ake dole a samu abubuwa guda biyu ka rusuna wa Allah saboda kana kaunar Allah kuma saboda kana girmama shi akwai wanda yake yana kaunanka amma baya girmama ka akwai wanda kuma yana girmama ka baya kaunanka akwai girmamawa ta tsoro kana jin tsoron mutum ne ina fata an gane kaga in ka haɗu da misali kamar mai mulki ba ka son shi amma sai ka girmama shi in ba haka ba sai ka ci bugu wajen jami'an tsaro ko ba haka ba dole ka girmama shi ba ka son sarki in ka haɗu da shi dole ka girmama shi saboda fadawa sai ka sai ka menene sai ka yi binin jaki ko ba haka ba to suka ce wannan abun kaga girmamawa ne amma a cikin rai akwai kauna babu za ka haɗu da jami'in tsaro ce masa ranka ya daɗe yalla ƙoisa amma a zuciya kana zagi shi saboda cutar ka zai yi dole ka zaro ɗari biyu ko ɗari ka za ka bashi don ya bari ka wuce kaga ta'aziman ne amma babu hubban kun fahimci wani abin da kyau akwai kuma son da babu girmamawa kamar soyayya da ƙwaila tana son ka amma tana ma wulakanci kuma har cikin ranta tana son ka amma akwai a ramma ko ba kawai ta san in baka da hawan jini to ka nemi kwaila za ta samu hawan jini za ta murguɗa ma baki za ta ma tsaki ka zo hira kana yin mata kalli gabar kai magana ta ce bata ji ba mai kace kaga babu girmamawa kuma wallahi tana son ka kun fahimci wannan abin da kyau ina ga wannan misalin ya fito ko hubban wa ta'ziman sai an samu kauna kuma sai an samu girmamawa wannan shine abin da ake cewa bauta to akwai kuma abin da za a yi bautan da shi shi kuma shine malamai suka ce ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardahu min al-aqwali wal af'ali adh-dhahirati wal batina suna ne gamamme ya shafi duk abin da Allah yake so kuma yarda da shi na magana ne da harshe ko aiki ne daga ban jiki sannan kuma ko itikadi ne na zuci sannan kuma suka ce aikin da yake a ɓoye ne ko a zahiri wannan shi ake cewa ibada duk abin da Allah yake so kuma yarda da shi ibada yana bukatar abu guda biyu Allah yana son abu kuma ya yarda da wannan abu kun fahimci wannan abin da kyau magana ne ko aiki na gabbai to sannan kuma dole a samu manyan sharuɗa guda biyu shara'i na farko al-ikhlas sai ka yi wannan abin dan Allah duk abin da ke dan ka burge wani wallahi babu lada babu wanda suke shiga hatsari cikin wannan kamar malamai da masu kuɗi sun fi kowa hatsari cikin wannan gabar dole ka yi dan neman yardan Allah kun fahimci wannan abin da kyau da wannan ne wasu malamai suke tambayan cewa a lokacin da ake musabaka idan ara mana karatu don Allah yake ko don ya ci kun gano wani abin da kyau kuma idan wani yana yi Allah Allah yake faɗi saboda kar ya wuce shi so yake ko makarantar su ci ko garin su ko local government din su ko jihar su idan na kasa ne ko in na duniya ne kuma kasar su yake so da shi duk inda dan wani kasa ya zo Allah Allah yake bata shi kuma duk muraja'an da zai yana yi ne don me don ya je ci akwai ikilasi a wannan wurin to da wannan ne malamai suka ce wacce ba ta da ƙura a kanta kwata-kwata ita ce ta yara waɗanda ba su balaga ba nan malamai su ittifaƙi halal ne dan shi yaro babu ikilasi cikin ibadar shi ya halatta ce kai sallah ma za a baka naira hamsin ya halatta kai sallah za a baka biskit ko za a baka alawa su a wurin yara halal ne kun fahimci wannan abin da kyau duk abin da yaro zai na ibada ko dan ya burge iyayen shi ko dan a ce ya burge ko a mishi kyauta su a wurin yara shari'a bata hau kansu ba kun gane wannan abin da kyau amma manya fa akwai alamun tambaya wannan ita ce fatawan karshe ta malam jafar allah jikin shi ya ce kai abun nan akwai alamun tambaya a kai to dole ibada a samu ikhlasi idan allah karatun qur'ani za ka yi karatun hadisi ne sallah ne azumi ne wa'azi ne dole kai abun dan allah da kayi dan ka burge wani dan siyasa shi wallahi babu lada ran tashin kiyama allah zai ce kayi ne dan a ce kayi shikenan kuma an ce kayi sai a jefa ka a wuta kun fahimci wannan abin da kyau yasa galibi halin da aka shiga kenan yau yin wa'azi dan a burge wasu a ce ni ne ko a ce kai ne ko a to sai me an ce amma a wurin Allah babu lada wannan kalubale ne ga duk mai wa'azi ko mai karantarwa ko limami ne ko na juma'a ne ko na salloli guda biyar ko limamin idi ko malamin islamiyya ko malamin unguwa ko na local government ko na jiha ka san mataki mataki ne ko ko na ƙasa duka ya shiga cikin wannan abu dole sai ka yi don Allah asali kafin ka samu lada shi ne ran tashin kiyama Allah zai ce da kai madalla da aikin da kai fa ni maqubat dar to sannan bayan an samu ikhlasi yi don Allah sannan kuma a samu annabi ne ce kai wannan abu a samu mutaba'a dole ya dace da karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bisa fahimtar magabata na kwarai ka'idar ibada ya zamo tana da dalili a shari'a aya ne ko hadisi bisa fahimtar magabata idan ka zo da aya ko hadisi ka fassara sai a ce wani sahabi ne ko tabi'i ko atba'u tabi'i da cikin magabata wa ya fahimci wannan fahimtar naka dole ibada ta samu waɗannan sharuɗa guda biyu al-ikhlas wal mutaba'a wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahu ad-din ina fata an gane hadisi kuma annabi ce inna Allah la yaqbalu min al-amali illa ma kana lahu khalisan Allah bai karban aiki kowane iri sai wanda aka yi da shi sannan kuma dole a samu ikhlasi a samu mutaba'a man amila amalan laysa alaiha amruna fa huwa raddun duk wanda ya aikata wani aikin da ba mu muka yi umarni da shi ba to an masa raddi shi yasa idan ka samu yan uwanmu da suke bikin maulidi a kokarin kare kansu yace da kai ai kuma kuna musabaka annabi ne ce ku yi to wace maka mun ci ai musabaka asalan ma malaman sunna suna adawa da wannan abu ko su suka fi yawa kun ban tana abin da kyau kawai da akwai siyasa akwai abubuwa ciki amma al'asalu ba ahlus sunna bane suka ci ai musabaka ko a Najeriya jami'an Sokoto ne ta fara musabaka ba wai shi shek gumi bane suka fara musabaka an fahimci wannan abin da kyau ko shek Sama'ila Idris babu hannunsa a cikin wannan abu alayi halin dai ba ahlus sunna wai sun ittifaqin bane a yi to kafa hujja da musabaka kokarin kare maulidi ma kuskure ne manyan malaman ahlus sunna ba su da musabaka ba na duniya da kuma na Najeriya ba yana nufin an yi ittifaqi bane ba amma dai kusa akwai wannan abu tsakanin ahlus sunna ma to shi yasa duk abin da za a yi na ibada ya zanto annabi ne ya ce a yi an fahimci wannan abin da kyau to wannan ita ke cewa ibada kuma dole ka yi ta yadda aka ce ka yi lokacin da aka ce ka yi a inda aka ce ka yi a yanayin da aka ce ka yi adadin misali an ce ka yi sallan magariba raka'a uku kana yin raka'a hudu da gangan babu lada sallan ta baci ba wani sujjadan da za ka yi kuma matukar da gangan ka yi ana sujjada na aka yi rafkanwa ina fata an gane amma da ka ƙara raka'a ɗaya ko ka rage da saninka sallan ta baci to sai ka yi yanda aka ce ka yi sannan kuma a lokacin da aka ce ka yi dole ya zanto ka yi sallan magariban ne bayan rana ta faɗi kana yin magariba kafin rana ta faɗi babu lada kana yin sallan asuba kafin alfijir ya fita babu lada kun fahimci na abin da kyau sai ka yi shi a lokacin da aka ce ka yi sannan kuma sai ka yi abu a ainihin inda aka ce ka yi a nan ne malamai suka ce wannan ibadan da za a ce ba za ka yi ta ba sai a wuri kaza wannan aikin hajji kawai yake shafa galibi ba za ka yi aikin hajji a najeriya ba dole ka tafi makka dole ka je arfa ka je mina ka je muzdalifa ina fata an gane in kai aikin hajji a wurin da ba waɗannan ba aikin hajjin yayi bai yi ba idan umra ne dole ka yi shi daga miƙati zuwa dawafi zuwa sa'ayi da sauransu to dole ibada akwai waɗansu sharuɗa da aka saka idan aka rasa waɗannan sharuɗan ibadan babu ita kuma babu zaƙin bakin da zai gyara abu kun fahimci wannan abin da kyau to shi yasa nace akwai buƙatar lalle mu maimaita wannan ayan saboda wancan satin mun karanta ne kawai mu wuce wannan ita ake cewa ibada Allah ya ce allazi ja'ala lakum al-ardha firashan shine wanda ya sanya muku ƙasa ta zanto shimfiɗa sannan kuma akwai abubuwan da suke zama ibada ne wanda muka ɗaukar su kuma da wasa misali ka ɗauki kamar rantsuwa rantsuwa ibada ne shi yasa ba a rantsewa da kowa sai da Allah da ka rantse da wani Allah ka yi shirka hadisi imam ahmad ibn hanbal ya ruwaito a cikin musnad annabi ke ce man halafa bi ghairi llahi faqad ashraka duk wanda ya rantse da wani Allah ya yi shirka to haramun ne ka rantse da ɗakin Ka'aba haramun ne ka rantse da sallar iyayenka haramun ne ka rantse da makka ko da madina duk wannan haramun ne ko da arfa ba a rantsuwa da kowa sai da allah ko da siffofin shi na rantse da allah ko na rantse da alƙur'ani ya halatta don ƙur'ani maganan allah ne amma ba sai ka yi alwala an ɗauko ka rike an taru ina fata ba ba wannan ake nufi ba ko a ɗora ma a kai tun daga na haukata ka yi yasa duk wanda ya rantse sai ya ɗan samu matsala an gane ko an ci ka je kayi wanka kai ba janaba kake da shi ba sannan an zo an taru an ɗauko shi a faifai ya yi ƙura tun daga nan dama ka tsoro ta gaban ka na faduwa ana wane kar ka rantse da ka rantse to psychologically dama you affected an gane ko to shi yasa malamai suka ce rantsuwa da qur'ani kawai kai imani da shi na rantse da alqur'ani ba dole sai an dauko an dafa ko an abin nan ba to shi yasa rantsuwa da Allah kadai ake wani daga cikin sahabbai ya rantse da Ka'aba annabi ya hana shi yace sai dai ka ce wa rabbil ka'abati na rantse da ubangijin Ka'aba shi yasa haramun ne ka rantse da manzon Allah alaihi salatu sai dai ka ce na rantse da ubangijin da ya aiko annabi Muhammadu da gaskiya sallallahu alaihi wasallam ko na rantse da ubangijin annabi muhammad duk ya halatta ina fata an gane to mu kiyaye wajen wannan rantsuwa da allah kaɗai ake rantsewa haka magiya magiya da allah kaɗai ake wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham ku ji tsoron allah da kuke tambayan junanku da shi shine tasaaluna bihi magiya dan allah wani imin kaza ina fata an gane amma kar ka ce dan ka kawo sunan wani wanda ba Allah ba al'adu ne sun riga sun shiga jikinmu amma shari'a kuma ta hana tauhidi abu ne mai wahalan gaske an fahimci wannan abin da kyau shine abin da su Muhammad Gumi suke ta faɗa da shi tsawon shekaru kuma aka taru aka yaƙe su amma suka yi nasara akan ƙarya ina fata an gane to dole wajen magiya mu sani da Allah kaɗai ake magiya dan Allah dan Allah dan Allah idan wani ka ce da shi kar a ce dan Allah dan annabi sai ce an raina annabi ba haka bane ba ga hadisi na ya tabbata daga manzon Allah alaihi salatu wassalam cikin ruwayan Bukhari a cikin Adabul Mufrad da Imam Ahmad a cikin Musnad da Ibn Majah da Imam Nasa'i cikin Amal Yawmi wal Laila wani daga cikin sahabbai yace ma sha Allah wa shi'ita ya Muhammad Allah ya so kai ma kasu ya Muhammad ina fata an gane wannan ba girmama annabi ba annabi ce da shi a ja'alta ni lillahi niddan za ka sanya ni da zamo kishiyan Allah ne kul ma sha Allah wahda ka ce ma sha Allah shi kadai kada ka kawo sunan wani to annabin ya hana kai ka ce baka yadda ba to yanzu da wa kake rigima ka fanci wannan abin da kyau shi sahabin son annabi ya sa shi haka ma sha Allah wa shi ita Allah ya so kai ma ka so yace a ja'alta ni lillahi niddan za ka sanya ni kishiya ga Allah kul ma sha Allah wahdahu ka ce ma sha Allah kadai karka kawo sunan wani an fahimci wannan abin da kyau wahdahu shi kadai tallin talla ya daya to wannan ma mu kiyaye wajen lafuzza hatta in suna alaka da ubangiji ba a jingina wani a tare da Allah subhanahu wataala yasa ce wa annal masajida lillahi fala tad'u Allah.
ma Allahi ahadan duk inda aka kira Allah to ba a kiran wani in dai kira ne na ibada in ba irin wajen kalimatu shahada na makamantansu ba ina fata an gane Allah ta'ala ya sa mu dace allazi ja'ala lakum al-ardha firashan shine wanda ya sanya muku ƙasa ta zanto shimfiɗa was sama'a bina'an sama ta zanto ainihin wato gini wato rufi a saman ku wa anzala minas sama'i ma'an ya sanya kuma ya sauko da ruwa daga sama fa akhraja bihi minas samarat ya fitar da ainihin tsirrai ‘ya'yan itatuwa kala-kala bihi ai bi sababin nuzulil ma'i da sababin saukar ruwan sama rizqan lakum arziki ne dan ku fala taj'alu lillahi andadan kar ku sanya wa Allah kishiyoyi wa antum ta'lamun alhali kuna sani shi yasa a wata aya cikin suratul kafir yace Allahu alladhi ja'ala lakum al-arda qararan zaka yi kawo ta نعم
الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وأنزل من السماء musawwarakum وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ورزقكم من الطيبات وفضله zalikum Allah zalikum Allah rabbukum ذلكم الله ربكم fatabaraka فتبارك الله رب العالمين Allahu alladhi ja'ala lakum al-ardha qararan Allah shine ya sanya muku ƙasa ta zama matabbata akan ta kuke rayuwa akan ta kuke gine-gine akan ta kuke kasuwanci akan ta kuke noma akan ta kuke dukkanin abu ta zama qarar matabbata ina fata an gane daga cikin ta aka halicce ku kuma cikin ta za a maida ku wallahu anbatakum mila ardi nabatan thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhrajan Allah ya siffanta dan adam da tsiro a ya tsirar da ku ne daga cikin ƙasa sannan zai sake maida ku ciki kuma ya sake fitar da ku a ainihin karo na uku to Allah shi ya sanya ƙasa ta zamo ƙara shimfiɗaɗɗiya wato ba za ka san ƙasar na abun mamaki ba ne ba sai in kana tafiya in ka ga sahara iya kaga kaman ƙasan ta haɗe da sama ina fata an gane ka san Allah ya yi shimfiɗa a wurin nan za ka san lalle ja'ala lakum al-ardha firashan Allah sai kwatanta shi da shimfiɗa kafin ko shimfiɗa taburma ya kuma ɗora abubuwa da suka ainihin riƙe wannan ƙasan ya ce wasa ma a bina'an sama kuma ta zamo gini wato rufi bayan an yi shimfiɗa kuma aka yi rumfa don ku zauna a ciki sai ya ce wa sawwarakum Allah kuma ya suranta ku ya halicce ku fa ahsana suwarakum ya kuma kyautata halittanku in ka kalli ɗan adam duk abin da ka ƙara mishi ɓata shi zaka yi duk abin da ka rage mishi ma ɓata shi zafi kana ƙara wa ɗan adam ido ɗaya ya zama abun tsoro haka ne ko ba haka ba babu wani likitan duniya da zai ce akwai bukata a ƙara ido ɗaya ko a ƙara kunne ɗaya Ba- bai da wurin zama duk abin da Allah ya tsara fa ahsana suwarakum sai ce shi yasa yace laqad khalaqal insana fi ahsani taqwim ya halicci dan adam addiri mafi kyawun biri shine wa sawwarakum fa ahsana suwarakum ya kyautata ainihin halittan ku shi yasa idan Allah ya yi ka baki da ka nemi canjawa batawa za ka yi haka da ko ba haka ba shi yasa da kayi bilicin ka lalace sannan idan fari ya ce zai koma baki shi ma lalacewa zai namiji ya ce zai koma mace ko mace za ta koma namiji ba zai yi ba yadda Allah ya kafa ahsana suwarakum din na haka yi kai hatta fa makeup da mata suke wallahi ba musu kyau kaga wata ta koma kaman yar kaman yar baby kaman yar yar tsana ina fata an gane a yadda take a halittar nata mata fi kyau a haka akwai makeup wanda yake ba mutawassit tsaka tsakiya shi babu laifi amma wannan makeup da ake na zamanin nan haba mala rashin hankali ne fa ahsana suwarakum Allah ya riga ya kyautata suranku ya ce wa razaqakum min at-tayyibat ya azurta ku da at-tayyibat ababen more rayuwa ababe masu daɗi nama kala kala haka da ko baka ba ga kifi kala kala ga kayan marmari in an ce ka lissafa kayan marmarin Najeriya kawai ba za ka iya ba akwai abin da ke wata ƙasa babu shi a Najeriya kai akwai abin da ke wata jiha a Najeriya babu shi a jihar ga tsirrai kala-kala abinci kala-kala ga abubuwa a tsayibat kayan more rayuwa sai ce zalikumullahu rabbukum wanda ya waɗancan ababen fa shine ubangijin ya ce fatabarakallahu rabbul alamina albarkatun shi sun yi yawa ubangijin talikai subhanahu wa ta'ala sai Allah ya ce mi
وأنزل فأخرجوا فلا تجعلوا لله wa antum ta'lamun kada ku sanya wa Allah andad kishiyoyi wa antum ta'lamun alhali kuna sani bayan ga ni'imomin da ya muku an lissafa kun tabbatar shine amma kuma ku zo kuna masa shirka na'am
وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة فأتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءكم من دون الله ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين ubangiji subhanahu wataala ya ce wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina wa in kuntum idan kun kasance fi raibin cikin shakka cikin kokonto mimma nazzalna ala abdina dangane da abin da muka saukar akan bawon mu wane ne bawon mu anan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai Allah ce fa'atu bi suratin misli ku zo da wata sura guda daya mislihi kwatankwacin wannan alqur'ani fatu bi suratin min mislihi wada'u shuhada'akum ku kira mataimakan ku waɗanda za su taimake ku wajen tsara irin alkur'ani ko da sura guda ɗaya ce min dunillahi wanda ba Allah ba in kuntum sadiqi inda daga sai kuke wannan ayan kalubale ce da Allah ya yi wa ainihin larabawan Madina a lokacin da annabi Muhammad ya dawo sallallahu alaihi wasallam Madina kafin annabi ya dawo Madina a daidai lokacin da ake kokarin kalubalantar shi laraba suna cikin amassul haja tsananin bukata na su dakatar da da'awar annabi su rusa musulunci su hana ma ruwa gudu Allah sai kalubalance su ya ce falyatu bi hadisin mislihi in kanu sadiki ka ce su zo da hadisi guda ɗaya irin alkur'ani in dai da gaske suke ba gaskiya ka zo da shi ba sai sake ce da su a wata aya daban بسور المسلم قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أحد منهما أتبعه إن كنتم صادقين kace da su su zo da wani littafi daga wurin Allah ko su zo da wani littafi kowane iri ne huwa ahada wanda yafi wannan alqur'anin da at-taura huwa ahada minhuma minhuma at-taura da alqur'ani ake nufi attabihu zan bi shi in ji manzon Allah Allah ne ya ce mishi ka gaya wa larabawan makka in dai qur'anin nan ba gaskiya bane ba to su zo da wani abin da ya kwatankwacin ƙur'ani ko a taura in dai iri ɗaya ne ka bar nawan ka bi nasu akwai abin da ya fi wannan sauƙi tunda kun ce shi yake tsara abin sun ce wa laqad na'lamu annahum yaquluna inna ma yu'allimuhu bashar lisanul ladhi yulhiduna ilayhi ajamiyyun wa hadha lisanun arabiyyun mubin Allah ta hakika mun san suna cewa ai ƙur'anin nan wani ne yake koya mishi to wanda kuma suke pointin zuwa gare shi din shi ba ma balarabe ba ne ba yana zuwa ne daga habasha kasuwanci yake kawo shi makka to annabi yakan je ya zauna a wurin shi suna hira tun kafin ya zama annabi saboda shi bai shiga cikin hayaniyan mutanen makka to sai ga wani dattijo wani mai mutunci yakan zo kasuwanci makka irin da yamma baya komai sai ya je wurin shi ya zauna suna hira sai suka ce to wannan tsohon dan kasuwan nan ce yake koya mishi alqur'ani mai girma sai Allah ya ce lisanul ladhi yushiduna ilayhi ajamiyyu wa hadha lisanun arabiyyun mubin sai ce to qul fa'atu bi kitabin min huwa ahada minhuma attabihu in kuntum sadiqira na ma suka kasa Allah sai ce da su qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bi mithli hadha alquran la ya'tuna bi mithli walau kana ba'dhum li ba'din zahira yace da mutane da aljanu kaf za su yi taron dangi su taimaki juna don su kawo ƙur'ani ba za su iya ba sai sake sassauta musu ya ce su kawo koda sura guda goma am ya ƙonu naftarahu kul fa'atu bi ashir suwarin mislihi muftarayat ku kawo koda sura guda goma nan ma bai yiwu ba to da aka yi wannan a makka aka gama da aka koma madina akwai yiwuwar su ce ai da yan makka aka yi, in an samu a kalubalance mu mana inda Allah ya yi shiru tunda Allah shi ya halicci mutum kuma shi ya san mutum haka da kuma haka ba wa laqad khalaqna al-insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid Allah ya fi kowa sani dan adam to sai ka wannan aya wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina kuma larabawan madina in kun kasance kuna kokonto akan wannan abin da muka saukar akan bawa mu kaga annabi an kira shi da bawa ina fata an gane kuma a wurare daban-daban Allah ya kira shi da bawa na kun fahimci wannan abin da ke subhanallazi asara bi abdihi laylan yace wa annahu lamma qama abdullahi yadahu kadu yakununa alaihi libada kaga abdullahi bawan Allah to mafi girmama annabi ka ce mishi bawan Allah ke sa a cikin kalimatun shahada mukan ce wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kaga abduhu bawan Allah to shi sa annabi ba baya da alaka da Allah ta wajen rububiyya ko uluhiyya baya halitta kuma shi ba a bauta mishi a shi a cikin halittun Allah kaf yafi kowa a cikin mutane da aljanu da mala'iku da kowa annabi yafi kowa yafi kowa yafi komai kun gane wani abin da kyau amma kuma shi ba a bauta mishi wannan shine bambancin yan bidiya da ahlus sunna annabi babu wanda ya kai shi daraja ka ce annabi ma ga wani yayi kusa da shi a daraja kana bata kanka lokaci ne kuma ka ce za ka yi bayanin ma yadda darajar annabi yake za ka sha wahala ke sa albusairi yake faɗa cikin baiti a cikin alburda ya ce fa inna fadla rasulillahi laysa lahu haddun fa yu'rif anhu nadiqun bi fani ya ce falalan annabi fa bashi da haddi balle wani mai magana da baki ma yake zai bayani shi falala ce da ta wuce tunanin dan adam an fahimci wannan abin da kyau to a ƙarƙashin wannan sai Allah ya kalubalanci larabawa yake cewa ku zo da wani abu wanda yake kwatankwacin wannan babu wanda ya iya kuma har yau an kasa kira alƙur'ani duk abin da za ka yi ba za ka yi kwatanta alƙur'ani ba shi yasa wani daga cikin musulmatul kazzab wanda ya fito ta shi annabi ne na san kun san shi ko shi musailamatul kazzab wato ya kai makura wajen kafirci tun annabi na raye fa ya fito ta shi ma annabi ne ko ya samu mabiya musamman larabawan garin su wasu ma sun samu annabin su shikenan aka taru ana ta bin shi to amr bin as Allah kana masa yarda sai suka haɗu da shi dama abokanai ne aka haɗu aka tafa sai ya ce wa amru bin as yau kuma annabi kuma aka saukar mishi ya ce an saukar masa da suratul asr ya ce karanta mu ji sai karanta mishi wal asr zuwa ƙarshe sai shaidanin musulma sai sun koyar da kai can sai ya dago kai wai an masa wahayi shi ma ya ce laƙar unzula alayya misla hadhihi sura yanzu na an saukar min da wata sura irin wannan ita ma gajeriya ba ta da tsayi sai shi ma'amur bin as ya ce ɗan karanta min na jima ko ba haka ba ba an masa wahayi ba sai fara karantawa wa ya wabru ya ya wabru suran kenan fa sai ce inna ma anta uzunani wa sadar wa sa'iruka haƙurin wa faƙar amur bin as yana kallon shi da ya gama sai ce ya kaji wannan suran dama abokane ne sai ce da shi wallahi innaka la ta'lamu inni a'lamu annaka kadhab yace aboki na kai ka sani ni ma na sani kai makarici ne yace kawai dai aje a dai rufa wa juna asiri aka tafa aka wuce to shi yasa ka ce za ka kwatanta qur'ani ma duk iya larabcinka ba zai yiwu ba to larabci na ilahi ina fata an gane larabci da min indillahi akwai wani abin mamaki da alkur'ani yake da shi bari ba ku wani misali kafin zuwan alkur'ani an yi ta samu a ce za a bada misalin abin da ba shi da farko ba shi da ƙarshe wani mai baiti yake cewa ya qablu qabla al-qabli la qabla qablahu wa ya ba'du ba'da al-ba'd wal ba'du al-haru shine abin da bai da farko bai da ƙarshe dan ya qablu ya kafin qablal qabli kafin kafin la qabla qablahu kafin din ma bai da kafin sai ce wa ya ba'du ba'dal ba'du wal ba'du alharu wa ya bayan bayan bayan da zamun ina fata an gane da qur'ani yazo kawai sai ce huwal awwal wal akhir kalma guda biyu kawai wa zahir wal batin wa huwa bi kulli shay'in alim laraba suka yi mamaki wannan larabcin ba na muhammadu bane ba annabi da ya tashi fassara yace allahumma antal awwalu falaysa qablaka shay'un wa antal akhiru falaysa ba'daka shay'un ya allah kai ne awwalun da bashi da farko kai ne akhirun da bashi da ƙarshe kaga duk wancan baitin amma ta lokaci ina fata an gane sannan akwai wani abu da idan mutum ya karanta ilimin balaga ya kamata na baku wannan abu akwai abin da suke ce mishi alfasaha cikin ilimin balaga za ta da ke alkalamul fasihu ko ma kana wadih ma'ana sahalal lafzi jayi da sabki shine definition na ainihin alfasahatu kafin a ce magana ya cika da fasaha sai an samu waɗannan ababe guda uku ya zama wadihal ma'ana ma'anan shi a fili yake ba sai an ɓata lokaci kafin a gane ma'anan shi ba ya zamo sahalan lafzi kuma yana da sauki a bakin wurin furtawa sannan jayyidar sabki yanda aka tsara shi kuma tsarin yana da kyau to idan suka gaya maka wannan za ce wani haza yajibu an takuna kullu kalimatin fi jariyatan alal qiyasin sarfi ina fata an gane sai sai da kai bayyana fi ma'anaha mafhumatan azbatan salisa to akwai sharuɗa guda hudu wanda sai magana ya cika kafin ya zama alkalamul fasi na farko akwai addufu ta'alif na biyu akwai at-tanafurul kalimati akwai at-ta'qidul lafzi wa ta'qidul ma'anawi to bari in dauki wanda nake na uku da shi zan baku misali at-ta'qidul lafzi a ka'idan magana kar a samu kalmomi da yawa a cikin jumla wanda suna kama da juna ina fata an gane kar a samu kuma haruffa iri ɗaya da yawa a cikin kalma ana samun wannan sai a ce wannan babu fasaha cikin maganar nan ko a samu kalmomi da yawa iri ɗaya a cikin jumla ko haruffa iri ɗaya a cikin jumla sai su baka misali su ce akwai wani mai baiti yana cewa a yana magana game da wani a abin nan ya ce wa laisa ƙurbu ƙabri ƙabrin hafu kaga wannan akwai wahala wajen faɗa to ka'ida kar a samu kalmomi da yawa iri ɗaya kuma kar a samu haruffa iri ɗaya a cikin kalma to da qur'ani ya zo sai saba wannan ka'idan kuma ya zauna lafiya Allah ce kila ya nuhu ihbit bi salamin minna wa barakatin alayka wa umamun mimman ma'aka ala ummu wa ala umamin mimman ma'aka kaga mim guda takwas a cikin jumla guda ɗaya wa umamun mimman ma'aka ina fata an gane malamai suka ce wannan ya saba wa ilimin balaga amma kuma ya cinye ya gagari malamin balaga an samu memu memu har kusan guda takwas kun fahimci wani abin da kyau to qur'ani kadai shike da wannan abu ya gagari larabawa tun na zamanin jahiliya zamanin musulunci kuma har a tashi duniya qur'ani ya gagari kowa ke sa a yau sai ga an je an yi bincike an yi bincike akan wani abu sai ga an ci ai gashi nan tuntunin qur'ani ya yi bayani akan shi ina fata an gane akwai ire-iren waɗannan misalan da yawa ka ɗauki ton print da aka kawo ake ta rigima a gombe ko ma'aikata shi wannan ton print kaga discovery ɗin shi a duniya gaba ɗaya bai kai shekara ɗari biyu ba a fara gano cewa wai ɗan adam kowa abin nan ɗin yatsan shi daban ne kowa na shi daban ne shekara ɗari da wani abu ne da aka fara gano wannan abun a duniya ke sa sai a kawo abun nan a dangwala a ce ka dangwala a lokacin babu ainihin na'ura a kawo abu mai kama da bula a ce sa ya tsanka ciki haka ne ko da shi ne aka fara gano cewa kowane ɗan adam kan ɗan yatsan shi daban ne da na ɗan uwan shi in ba Allah ba zai wannan abu duk duniya kowa na shi daban ne ta yi ba abun mamaki duk duniya kowa shi kaɗai ne tun da Allah halicci kowa bai taɓa yin irin ka ba kuma daga ba zai ƙare wani mai kama da kai ba ko da identical twins yan biyu da ake da su a ce ba mai gane su a ce mamar suna gane su dole a wani abu ne sa take gane su da shi Allah bai taba halittar mutane iri ɗaya ba tun da ya fara halitta tun daga kan annabi Adam har a tashi duniya fatabarakallahu rabbul alamin a takaicen takaitawa shine alqur'ani ya kai matuka kuma qur'ani baya tsufa kuma shi kaɗai ne za a yi ta karanta shi ba za ka gaji ba ɗauki suratul fatiha kullum sai ka ji fatiha babu ran da ka ji ka gaji kai fatiha nan na gaji bikin ta wallahi ba taɓa wannan a tarihin duniya ba ina fata an gane ƙur'ani shi kaɗai ke da duk littafin da ka so za ka iya karanta shi ka gaji kowane iri ne kuwa amma ƙur'ani ba za ka gaji da shi ba Allah subhanahu wata'ala ya ce wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'atu bi sura sannan shi annabi Muhammad alaihi salatu wasalam Qur'ani shi kadai ne mu'jizan da yazo da shi saura annabawa sun zo da kaza wannan ya zo da kaza amma shi Qur'ani shine annabtan shine constitution din shine mu'jiza kuma ina fata an gane shi yasa abun mamaki yanzu kaga annabi Musa yana da sanda tafin hannun shi na yalki ya ɗauki sanda ya buga ruwa ya tsage annabi isa na tada matattu wa ya ga wannan abu wanda ya rayu da shi duk wanda bai zauna da shi ba sai dai a bashi labari to shi kuma annabin ya bar duniya qur'ani na na tashin duniya da ka ce menene mu'jizan annabin kwace qur'ani ko baya nan mu'jizan khalida ce ila yawmil qiyama kaga bambanci kenan duk wani annabi yana shudewa mu'jizan shi ta shude shi yasa ahmad shauki amirin shu'ara'i a cikin nahajul burda yake cewa ja'an nabiyuna bil ayati fansaramat wa ji'tana bi kitabin ghairi mutsari ayatuhu kullama qalal mada jududun yazinuhunna jamalal itqi wal qidami yace annabawa sun zo da ayoyi da mu'jiza sun shude mu'jizan ma ya shude kai kuma ka zo mana da littafin da baya shudewa ba zai taba karewa ba sannan ayoyin shi zamani na ƙara tsaye suna ƙara sabunta ba sa tsufa Allah ƙara mana albarkan alƙur'ani Allah sai ya ce wada wa shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin fa in lam taf'alu idan ba ku aikata ba walan taf'alu to ba za ku aikata ba anan da aka ce fa in lam taf'alu idan ba ku aikata ba a yau walan taf'alu ba za ku iya aikata shi ba gobe da jibi idan a yau ba ku iya kawo alkur'ani ba to gobe da jibi ma kar ku ci a bamu lokaci har abadan abada ba za ku iya ba shi ne ma'anar shi da irin wannan ne ake kaddara walan a sa mata abadan ina fata an gane domin akwai saɓani wajen malaman nahu lan tufidul abadiyya aula in aka ce lan tana nuna har abada ne ko kuma tana nuna ba har abada ba sai a ce akwai inda take nuna har abada akwai inda ba ta nuna har abada kamar me sai a ce kamar nan da Allah ce fa in lam taf'alu walan taf'alu ana kaddara mata abadan ina fata an gane amma da inda Allah ke cewa annabi Musa lan tarani wannan ba har abada ake nufi ba ai lan tarani fi duniya ake nufi ina fata an gane shi yasa ibnu malik a cikin alfiya yake cewa wa marra anna fi billam wa abada fa qawluhu bil faswahu fa'aduda a cikin alfiya fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nara ku ji tsoron wuta allati wa quduha nas wal hijara wutar da makamashinta shine mutane da duwar wasu uiddat lil kafirin an kuma tanade ta ita wannan wutan domin kafirai na sai Allah ce na وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون ubangiji ce wa bashirin ladina amanu wa amilu salihat wa bashirin ladina amanu kai bishara ga waɗannan da suka yi imani wa amilu salihat da suka yi aiki nagari imani da aiki nagari imani shine imani da rukunan imanin nan guda shida imani da Allah imani da annabawa gaba ɗayansu jumlatan wa tafsila guda ashirin da biyar Allah ya ba mu labarinsa a cikin alkur'ani saura bai ba mu labarinsu ba muna imani da su ne a dunkule la nufarriqu baina ahadin min rusulihi sannan wa amilu salihati suka yi aiki nagari a samu kuma an yi imani da littattafai gaba daya an yi imani da ainihin mala'iku an yi imani da ranar lahira an yi imani da kaddara wannan suna rukunan imani guda shida wa amilu salihati suka yi aiki nagari aiki nagari shine aikin da aka yi shi dan Allah kuma aka ainihin dace da karantarwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan shi ake cewa amilu salihati kuma shi kadai ke tsiratar da mutum ranar gobe kiyama Allah ce wal asr innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilu salihati yace dan adam gaba daya yana cikin hasara sai ce kadai waɗanda ba sa ciki su ne waɗanda suka imani da Allah imani na gaskiya kuma suka yi aiki na gari su ne waɗanda ba sa cikin wannan hasara to ka musu bushara masu imani masu aiki na gari anna lahum jannati ta lallai suna da aljannatai ranar gobe kiyama ta jarimin tahti hal anharu waɗannan aljannatan ƙoramu suna gudana ta ƙarƙashin benayensu wato cikin aljanna za ka yi ta ganin ƙoramu suna gudana kamar in ka je irin ƙasashen da suke da island kaga ana gine-gine a kan ruwa yanzu in ka je venus a ƙasar italy za ka yi mamaki gari ne gaba ɗayan shi akan ruwa yake gaba ɗaya garin akan ruwa aka gina shi ina fata an gane duk garin gaba ɗaya yana kan ruwa sannan ka je koda irin su amsterdam a holland wanda na je na gani za ka ga waɗansu unguwanni da jiragen ruwa ake yawo za ka fito kofar gida kamar za ka hau a caɓa jirgin ruwa kawai za ka hau kana fita kofar gidan ruwa ne ina fata an gane to kaga a nan duniya mafi kenan to ina ga waɗannan mala'iku suka gina wannan ginin ɗan adam ne fa to shi yasa Allah ya ce aljanna wato ba abin da za a faɗa ma ka iya hararo ya aljanna da sai dai a ɗan bada misali kawai Allah ya ce kullama ruziku minha duk lokacin da aka azurta su minha min samaratin rizikan daga cikin 'ya'yan itatuwan aljanna in aka azurta su da wani arziki kalu sai su ce hadha alladhi ruziqna min qabl ai wannan irin shi ne aka ba mu dazu ina fata an gane saboda me wa utubihi mutashabiha za a zo musu da 'ya'yan itatuwan aljanna suna kamanni da juna ina aka maka wannan sai ka dauka shine na dazu da ka sa a baki sai ka ji ina ba shi bane ba an gane ko wani abu sai aljanna babu mai dace a aljanna ba ɗaci ɗan darazo a aljanna an gane ku kayan daɗi ne kawai da ni'ima ai ɗaci masifa ne alaji inda ka ji ana cin ɗaci to ba lafiya to Allah yake cewa utubihi mu da shabiha wa lahum fiha azwajun mutahhar wa lahum su yan aljanna suna da azwaju waɗansu irin mataye fiha a cikin aljanna mutahharatun tsarkaka yan matan aljanna mutahharatun ne tsarkaka shi da anan malamai suka ce mutahharatun dinnan hissi ne da ma'anawi mutahharatun alhissi sarki na jiki ba sa al'ada ba sa nifasi duk abin da ka sani da ke kaɗa da banɗaki ba sa yi mutahharatun an tsarkake su sannan kuma mutahharatun ne ma'anawi sarki na ma'ana bi ma'ana ɗabi'unsu gaba ɗaya mutahharatun ne babu tsaki ina fata an gane babu murguɗa baki ba zunkuɗa baki ina ba shan kunu ba shan toka mutahharatun Allah ji kamar Allah kala rawi yace matar aljanna idan ta kalle ka ta murmushi sai ka sun wani shekara 70 Allah ji kamar an gane ko na ce to aka maka Allah shekara saba'in to wani irin rayuwa za a yi to in ta taba jikinka kuma ba shekara ɗari bakwai kenan wahum fiha khalidun za su dawwama cikin gidan aljanna har abadan abada wannan abun cewan zaman aljanna khalidina fiha ne shi kanshi wata ni'ima ne mai zaman kanta domin na sha faɗa duk daɗin da kake ji a duniya da kacin da zaka mutu sai ka ji daɗin ya ɗan samu matsala haka ne ko ba haka ba shi yasa wata rana akwai wani ba zan faɗi sunan shi ba wani babban mai kuɗi ne a Kano ne ana cikin karyawa ga abubuwan farfesun kaji gawa ana abin nan sai wani ya zo ka Allah sarki duniyan nan ba ta yi cikawa ta shiga fita ya ce ta shiga fita ya ce muna cikin ni'ima ka zo ka rusa mana jin daɗin mu to Allah sai ya ce khalidi da fiha abadan za su zauna har abadan abada ba tsufa ba mutuwa ba rashin lafiya babu duk wani damuwa da ka sani babu ita la khawfun alaihim wala hum yahzanun ba wanda ya isa a duniya ya shekara ɗaya ran shi bai ɓaci ba ko akwai shekara guda a ce kullum kana cikin farin ciki wallahi ƙarya kake ko limamin makka ne wata ran sai ran shi ya ɓaci a sahun sallah ma wani zai baka haushi haka ne ko ba haka ba kana tuka mota dan a taba ya bata maka ne dan keke na fiye da misalla ka titi amma dole ka ba su uzuri wani ma bai sani ba wani za ka mishi hon wallahi ko jinka baya yi abin da ke kwakwalwar shi in ya kira ba ba hon da za ka mishi ji musamman a wannan mulkin na na jagaba Allah sauwaƙe a takaice dai aljanna ni'ima ce ta har abadan abada ana samun wannan ni'imar ne kadai in aka kuma yaƙi zuciya dole sai an bi Allah sau da kafa an bi manzon Allah sau da kafa alaihi salatu wassalam dole sai mun yaƙi son zuciyarmu shine za mu samu wannan ni'imar Allah ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan cikawa ya ko ba mu aljannan shi dan rahaman shi da falalan shi ba dan ayyukanmu ba subhanakallahumma rabbana bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi